بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم والقنوت
shi alƙunutu da ake a cikin sallah wato abin da ake nufi da alƙunutu wato kaskanta wato kanata daga kalmar kanata ne wadatar zuci yana ɗaukar ma'anar daga qunut qanitatin ma'ana yana ɗaukar ma'anar yawan ibada yana ɗaukar ma'anar wadatar zuci afwan yawan ibada kai shine qunutu yawa eh shine asirin fassara
اللهم إنا نستعين ita alƙunutu da ake a cikin sallar asubahi raka'a ta ƙarshe a ga ta kamar haka in ji malam Allahumma ya ubangiji wato ita wannan kalmar ta Allahumma asalinta Allahu ne to kuma wannan ma din na gaba a ƙa'ida malaman tawhidi suka ce ita ma din dukkanin sauran sunayen Allah sukan shigo cikin ta da haka in ka kira roki Allah da kace Allahumma tana hawa kujerar tamkar karo ki Allah yadda suna da nashi guda ɗari babu ɗaya Allahu na farko ko da sauran suna Allah gaba da suka shigo cikin ma sai zama to Allahumma shi yasa ake yawan son roƙon Allah da wannan kalma ta Allahumma na'am ya ubangiji inna nasta'in mu dinnan muna neman taimakon ka ونستغفرك kuma muna neman gafaranka ونؤمن بك kuma muna masu imani da kai ونتوكل عليك kuma muna masu dogara gare ka ونخلع لك mu muna ƙasƙantar da kanmu gare ka ونخلع mu muna cirwa daga wani mu zo wurinka eh ma'ana mun sabila kanmu duk wanda ba kai ba to mun fita a sabgarsa kawai
ونترك من يكفرك mu muna barin duk wanda zai kafirce maka ko zai fitirce maka mun bar shi ba za mu iya bi shi bai shi ba اللهم
ya ubangijinmu إياك kai نعبد kadai muke bautawa ولك نصلي in dai sallah ce to walaka nusalli kuma kai kadai ainihin muke yi wa sallah ونسجد
kuma kai kaɗai ya ubangiji muke yi wa sujjada وإليك نسعى e kuma gare ka muke yin sauri-sauri wajen yin aikin ibada na salloli da sauran aikin haji da sauran ibadu Bada yi duk.
ونحفد kuma gare ka muke yin su safa da marwa su sa'ayi duk gaba ɗaya yana ɗaukar ma'anar haka e wani ne ونحفد kuma gare ka muke gaggawa shine yawan gaggawa cikin aikin Allah shi na hafidu نرجو رحمتك to muna yin wannan ne gaba ɗaya Allah dan ƙaunar rahamarka na ji rahamarka muna yi ne dan ƙaunar rahamarka ونخاف عذابك الجد ko muna tsoron azaban nan nan taka mai girman gaske ta lahira إن عذابك lalle azabar ka ta lahira بالكافرين milhiqun الشر milhiqun bil kafirina abar rizka ce ga kafirai ba mu'mine ba ya Allah
ثم تبعه في السجود bayan ka gama wannan sannan sai ka aikata haka a cikin sujjada والجلوس tafi a za ka aikata a cikin sujjada afuwan da su- da- da da kuma julusu da zama kamata kaddama kamar yadda ya gabata ma'ana abin da yake nufi wannan shine alqunut amma abin da yake wannan yana ci gaba da maganar bayani ne yadda ake yin sallah ba wani yana nufin alqunutin zaka yi a cikin sujjada ba a aya baya ya kawo maka bayanin cewa za ka karanta wa wata fa'al misra zalika gaira annaka ta annan to a bayan bayanin da yake yi ne na sufar yadda za ka yi sallah to shine shi za ka aikata haka cikin sujjada in ka je sujjada wal julusu da ainihin julusu zama kama ta kaddama min alwasafi na daga abin da ya gabata na siffanta wanda aka yi a baya ai ya siffanta maka yadda ake zama a sallah ya siffanta maka yadda ake sujjada a sallah yace hakan za ka yi yadda na faɗa maka a baya to sauran rako'in su ma haka za ka aikata
فإذا جلست فإذا جلست idan ka zauna بعد السجدتين bayan sujjadu guda biyu
نسبت رجلك اليسرى yawwa na sabta rijalakal yumna za ka kafa kafa ta dama ولسور أصابعك to da cikin yatsunka ma'ana abin da malam yake nufi kaga ma'ana za ka kafa ita wannan kafa ta ta dama ita za a kafa ta ita za a kafa ta kamar yadda muke yin sallah na mafi yawanci ma a haka ake ita kar kafar dama kafa ta ake a dasa ta yan yatsun kafafuwan nan su za ka dasa sa kasa to shi da wani
ولأولي إبهامين wa buduni asabiha yawwa wa buduni cikin yatsun kafa an gane wa buduni asabiha cikin yatsun kafafuwan ilal mini أرض ilal ardi zuwa ƙasa kamar da ya kaga ya tsana ka kashin faɗar sa a ƙasa Eh. mu je wata ne ta yusra ba اليسرى Eh, ita kuma kafa ƙasa za ka sane ta ka ɗan shimfiɗa ta na sane ta a ƙasa
وأفضيت بأليتك إلى abu الأرض da ya bi aliyatika za ka ainihin shimfiɗa aliyatika aliyatika ko aliyatika
أليتك yawwa aliyatika ma'ana dubararka shine ainihin za ka shimfiɗa ta a ƙasa su sun samu a ce ake zamu su dubaran mutum ta baya zai zaune da su ne zama ake so a yi a zaune da su a ƙasa ba kamar yadda wasu ke wasu dogaye haka ba ba su je bane a wani dogaye ƙawawa ko a zaune da su a kan ƙafafuwa a zaune da su ake a ƙasa zauna haka ake so su samu a cikin sallah na'am
فتع من- وتقع wala wala taka udu ala rijila ka yi sara kaga yadda na faɗa ko kada ka yadda kana sallah ka zo ta hiya ka rika zama a gaba ka tawo a ta hiya ba a zama ka ga musu yawanci za ka musu na ka ta zauna kan ta ko ita ko da dama an maka ba ba haka ake so ba abin da ake so ita ma ka shimfiɗo ta mazaunan ka ake so ka zauna Hmm? duk ba haramun bane ana wai wannan abin da ake nuna maka asalin yadda ake so saba wannan ai ba wai sallar ba ta wani ana buƙatar sai abin da ake so shi ne haka biyar na cikin tsarin masahabi ne a sallah na'am
وإن شئت in ka so kuma
حنيت اليمنى في
في في إن- انتصالها fi yawa fi inti sabiha faja alta jamba bahamiha ila arzi idan ka so ana jina wa in shita yawa hanaita liyumna fi inti sabiha za ka sanya ita kafar dama fi wajen kafata in ka so faja alta jamba- jamba bahamiha za ka sanya ita kafar ka kafata ma'ana damar ki damar kenan in ka za ka iya sa ta idan ka sa ta haka ya zama to to ibahamai ha wadda a jamba gefen bahani ha wato bahani ha shi ne ce babbar yatsa ta kafa za ka iya sanya ta ilar arziki zuwa kasa ko wato wato in ka so me kun ka kafa ta yi da aka sai za ka iya saka ta ta zama to ta tabbata su wannan ya yar babbar yatsa da take kafa za ka iya yin haka in kai haka amma da yake ba wasu hakan ma yayi wata maka shara babu ne
ثم تشهد sun mace ta shahadu sannan sai kai tahiya
وتشهد to ita kuma tahiya dai ga ce ta ake ta mazaban malikiya التحيات sai ka لله ce gaishe gaishe gaishe gaishe inda dama ita sallah da sifa ce ta gaisuwa kaga wasu in za su girmama wani za ka ga sun durkusa sun zauna kamar tahiya wasu kuma in za su girmama wani a al'adarsu za ka ga sun durkusa kamar ruku'u an dan durkusa kamar da ake gani da alƙali a kotu wasu kuma za ka ga in za su girmama wani za su daga hannu ɗaya su ƙame su tsara wasu kuma za su gaida wani za ka ga sujjada ake yi ko to nau'o'i to ita sallah gaba ɗaya ta kunso waɗannan gaishe-gaishen da ake a al'adu gaba ɗaya ta tattaro su in ka tattaro su suka ce ya Allah at-tahiyyat dukkan wasu gaishe-gaishe da nake yi a sallar nan safan yadda nake da ma to duk gaba ɗaya lillahi gare ka ya kamata ya Allah
الزاكيات لله tsarkaka na gaishe-gaishe lillahi sun tabbata ga Allah الطيبات والصلوات a tsayi ba su ɗarka da ma'ana daɗa ɗan gaishe gaishe sun tabbata a salawatu daɗa ɗan ainihin ah, salloli masu kyau sun tabbata ga Allah
السلام عليك Eh assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka أيها النبي eh wa ayyuhan nabiyu ya kai wannan babban annabi ورحمة الله kuma ainihin ah, da rahamar Allah kaga manzo Allah yana kusa da kai kenan a sallah ko kullum kana sallah manzo Allah yana kusa da kai yasa ake cewa assalamu alayka da wannan ma muke ƙara cewa manzo Allah yana nan a ko ina da wannan nan tunda dai kace assalamu alayka ma'ana aminci Allah ya tabbata gare ka kaga yana kusa da kai kenan da baya kusa da kai ba ka ce assalamu alayka ba kaga in baya kusa da kai ka kai ƙarya kenan ƙarya kuma Allah ba zai dame ƙarya ba to da haka amincin Allah tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkar Allah
السلام علينا assalamu alaina kuma amincin Allah ya tabbata a gare mu وعلى عباد الله الصالحين wa ala ibadallahi kuma su tabbata ga bayan Allah as-salihi na mutanen kirki أشهد أن لا إله إلا الله Mm. ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu an bauta gaskiya sai Allah وحده لا شريك له eh wahdahu la sharika lahu wanda yake shi kadai ba shi da abokin tarayya وأشهد أن محمدا ka gani ka duba fa ka gani ya ce ya bi ya ce shi kadai yake shi kadai yake bai da abokin tarayya ba a hada shi da kowa amma kaga an hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abubuwa daban-daban sai an hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am
وأشهد أن محمدا kuma aka ce ashhadu anna muhammadan nashi da lalle shugaba sallallahu alaihi wasallama عبده bawan Allah ne ورسوله kuma manzansa ne sallallahu alaihi wasallama Eh,
فإن سلمت idan kai sallama haka بعد هذا bayan haka أجزأك a ya isan maka yanzu malam wannan shi ne kaga ta iya an gama ta kenan sai mutum ya sallame shi ne wata kinaya da shi ibrahim radiyallahu anhu ke cewa musulunci wato wato inda musulmai za mu bi ka'idan sallah to kowa sai zama wali yi tunda kaga farkon sallah kabbaran harama allahu akbar karshen sallah assalamu alaikum a ce tsakaninka da allah farkon sallah tsakaninka da bayan allah karshen sallah me farkon sallah allahu akbar girmama allah karshen sallah kuma sallama tsakaninka da kowa assalamu alaika assalamu alaika shikenan sai ka huta da haka shi yasa suka zauna lafiya bakin ka ba zagin kowa ba aibata kowa alhamdulillah na eh na eh na Lokacin da wani ana yin nan an koya mu lokacin da wai mu daina yin wannan. Lokacin da sabai suke yi lokacin da za Allah yana rayu.
na Suke ta assalamu alaikum ayya mai biyu da kuma yi wa fatiya ce a dace assalamu alaikum mai
wannan duk magana ce cewa ta mutane wanda su suna da raunin ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko dai ruwayoyin tahiya sun kai kusan guda hudu a dan iya dan karamin karatu da wannan ruwayar ɗaya daga ciki ne kuma akwai ɗaya ruwayar ma za ku ji babu ma babu babu ba ta kai wannan tsayi ba yawwa to da haka wannan ruwayar ruwaya ce ta imamu maluku ruwaya ce ta mawaɗa ruwaya ce ta imamu maluku da ya faɗa ya ce haka ya taso ya ga yaran sahabban manzon Allah suna yi a cikin garin Madina to kaga duk wanda zai yi magana dole sai ya fi imamu maluku ilimi za mu iya kasabararsa za ka ruwayan ala'ayi halin da ya daga ce wannan ruwaya ta inganta ko nan gaba ne za ga wannan littafin samar da dani ne ya kawo wannan cikin bayan da ku faɗa akan sabanin malamai akan wasu akwai ruwayoyi daban-daban amma abin da ya tabbatar shine wannan ruwaya ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su abin da suke yi masu irin wannan magana su ba su yadda bane a ce manzon Allah yana koyina shine wannan mummunar fahimta ce ba daidai ne ba ba daidai ne ba tsabar rashin ganin girman manzo Allah ne wasu aka zare musu a cikin zuciyarsu zaka assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wannan shine gaskiyar magana manzo sallama Allah subhanahu wataala ya sani Allah manzo sallama yana nan a ko ina nassin qur'ani ma ya tabbatar da haka Allah ya ce wa alamu annafikum rasulullahi kaga akwai wanda zai ce wannan aya ba ta aiki yanzu ko ko Allah ya ce wa kulli imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna sura tauba ita ma wannan aya za ta ta isfa ne ba ta daga cikin ayoyin da Allah ya shafi da haka wannan maganganu ne kawai da mutane yan bana bakwai a addini suke kawo irin wannan dan dan wato a ka'idar musulunci idan aka samu ma sabani aka ce kaza aka ce kaza a shara to kowanne ka dauka kai daidai kar ka soki kowanne to sai muka samu matsala yanzu mu yanzu mun zo wani yanayin zamani da yawanci mu malamai wasu daga cikin suka ɗauki wata fahimta sai su ta soke wancan nan cewa daidai bane in dai aka samu saɓani to kowanne ka ɗauka kai daidai saboda saɓani a addini alkhairi ne saɓani a alkhairi a addini ba wai wani manzan Allah ne kaɗai bada imam maluku ya zo ziyara raudar manzan Allah ta'ala da ya kalli raudar manzan Allah ya kalli kabarin manzan Allah ya ce kun ga wannan bawan Allah shi kadai ne in ya faɗa ake karɓa amma duk wanda ya magana in ka ga dama ka aji in ka ga dama ka ɗauka duk wanda ya magana ko daidai ne ko ba daidai ba Allahu a'lamu amma ban da manzon Allah da haka a takaice da haka wannan ruwaya ta hiyar ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wancan ruwayoyin su ma sun inganta amma wannan ruwaya ita ce yawanci malaman musulunci suka fi ɗauka kuma banda mutane suna da son zuciya me zai sa a samu malamai da yawa sun bi wannan hanya sai a samu wani ɗan tsirarin malami ko biyu ko uku su wancan kuma ka aje waɗannan ka ɗauki wasu a ga mutum mai makan mai makan makan shi adalci wannan tahiyar tana daga cikin tahiyar da take mafi yawan masabobin duniya akan ta suke a Najeriya ne kawai aka samu wasu 'yan bana bakwai suke kawo yanzu kamar suke kawo mana yanzu kamar asirar kirimin noni hatta a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wanda suke sun ji sun tabbatar da cewa a salatu kirimin nomi ana yin ta ne a kiran sallah asbahi na biyu ko ko mafi yawan kasashen duniya aka suke to amma wasu masu kwalon kifi a kasar nan na Najeriya su har yanzu ba suna yin a salatu a kiran sallar farko kaga wannan hamiya ce tun asali wanda yake da raunin fahimta da ya fara sabawa malamai a kasar nan shi zo da wannan rashin fahimtar su kuma suka tafi suka bi shi a haka sun ƙi su gyara zuwa tsawon rashin fahimta tun farko wanda ya zo da wannan mummunan fahimta kuma har yanzu a masallacin saudiya haka yanzu a tsalar kanomin nomi a kiran sallah na biyu ake a tsalar kanomin nomi amma a kasan nan har yanzu akwai wasu masu kwallon kifi sun ki su wasu suna ganin ba za su sauka a kansu ka gane a wani hadisi za mu zubar muna nan kan za ku karanta hadisin abin da ke faruwa hadisi ne ke halakar da wasu mutane wasu ba sa fahimtar hadisan bane akwai ruwaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa ayi alqur'ani ayi as-salatu kirimin yana cikin wada ma matsalan mutane ba a bincike manzo Allah yace as-salatu kirimin nawmi yayi magana cewa za a yi ta a kiran sallah ce ta farko abin da yake nufi ba yana nufin kiran sallah na farko asalin kiran sallah na farkon asuba ba yana nufin kiran sallah na biyu to a zamanin sahabbai kiran sallah ta da iqama ma sukan dauke ta a kiran sallah to su da suka zo suka dauka cewa yana nufin azzati kana min nan za a yi a kiran sallan farko ne shi kuma manzala ba haka yake yi yadda za ka gane hakan ka je sharhin hadisin za ka ji bayanin malamai to shi za ka wanda bilal ya kira wasu ya ce mai ya sa ya umarci wani ya kuma ya Eh.
sa ƙarshen ma ware ma kuwa ware kuwa to akwai ɗayan hadisin ma duk da yawan za a ga malamai daga cikin malamai ga sunan har waɗanda ma ba sa kan fahimtar ɗariƙun sufaye akwai waɗanda karatun sun fahimce shi da kansu sun gane cewa a zahar kira min nomi a kiran sallah na biya ake da yawa daga cikin malamai ga sunan na ga daga cikin malamai wanda a nan ƙasan akwai malaman da wani ma ya rasu daga cikin su akwai malamin a gaba na haddasa da ake yawan faɗa ko shi ya faɗi wannan magana kaga baya ɗariƙun sufaye amma ya ce lallai lallai a Najeriya wasu na yin kuskure ba su fahimci addini ba har yanzu kuma sun isa gane to wannan ya daga cikin wannan fahimta ya za ka kashe ta hiya ba za a ce assalamu alaika ba
akwai bisa kuma shi ma wanda ya kawo ya karɓo da kalma aisha shi ma ba sami wani ba ta biyu ne shi kadai ne ya kawo hadisin assalamu alaikum wanne ne assalamu alaikum a tayyar eh ware ma kuwa jami'i ne ba sami ware ma kuwa tabi ne kuma abin da ke faruwa shi ne bari ma faɗa muku magana ta gaskiya ita waccan tahiyar da ba a ce assalamu alaikum ita ce ta fi rauni to ya za mu yi mu riƙe mu sake reshe mu je mu riƙe ganye ai asalin ruwayan yadda ka faɗa hakan ma da mugardi dama ita wancan ruwayan tana da rauni wannan wacce aka ce assalamu alaika ayyuhan nabi ita ce asalin tafi inganta kuma imam malik ya ce ita ce tafi inganta sahabbai da yaran su ya taso ya ga a garin madina suke yi. kuma ta fi nuna girmama Allah ta fi girmama Allah Allah to sai a aje su a ɗauki wani wannan shine abin da yake akwai ƙwarar da gaske Allah ya samu dace wata irin mummunan fahimta ce wasu suke kanta alhamdulillah
muni